الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a wanda yake sha uku ga watan jibada ula a shekara ta 1446 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 2024 miladiyya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a wannan unguwa ta yantala a babban birnin yamai jamhuriyar nijar a wannan kuma shine darasinmu na goma sha shida ko sha biyar wannan shine darasinmu na sha shida ko na sha biyar na sha bakwai ko darasinmu na sha bakwai kuma darasi na goma sha biyar a cikin suratul baka a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta wato ta saba'in da hudu ko za mu tashi daidai kan aya ta saba'in da hudu Allah subhanahu wa ta'ala ce sun makasat ƙulubu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة na'am وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار na'am وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
Na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika. Sannan sai yana daga cikin labarin su ya- eh, banu Isra'ila ko a Yahudawa wato kekashewar zuciyarsu. Wato sai nan sai zuciyarku ta kekashe ta bushe. Kun gane ko min ba'di zalika bayan abin da ya faru na wato butulce ma ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da ya muku. wasu malaman suka ce bayan wannan abu da ya faru na kissan baka in gane ko domin wani daga cikinku ya kashe dan uwan mahaifinsa wato ba a san waye ya kashe ba ba a san shi ne ya kashe ba an yi kisa a cikinku kuka rasa yadda za ku yi masu hankali daga cikinku suka ce to ku tafi zuwa ga annabi musa ya ba ku shawara ya za a yi a gano wanda ya kisa Allah subhanahu wata'ala ya kawo kissa ta bakara ya ce to ga yadda za a yi a je a samu saniya a wani yanki daga cikinta a je a daki wannan mamaci za a gano zai tashi ya faɗi wanda ya kashe shi a maimakon ku je yaƙi ku shiga cikin yaƙi ku kashe junanku to ga mafita Allah ya kawo muku Allah ya ba su mafita Allah ya nuna wannan ni'ima da ya musu to su gode ta hanyar yi masa ɗa'a amma duk da haka ba su yi ba wasu malamai suka ce a tun makasat ƙulubukum min ba da zalika ai kafin kissa ta bakara an yi wato wasu abubuwa na ni'imomi da aka yi musu Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga fir'auna wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna inda wa iz anj- wa iz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab duka waɗannan ni'imomi ne ko ba haka ba sannan Allah ya ce wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna wa idza akhadna misaqakum la la tasfikuna dima'akum ko wa la tukhrijuna anfusakum ba ita ba aya wacce muka karanta kafin ita idan Allah yake cewa idza akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwa kaga wannan ma ni'ima ce aka dauki alƙawari da su su bautata ma Allah sai da za su da'a ga Allah kada a wuto musu da dutse daga sama ya ya halaka su wannan ma ni'ima ce da sauran ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya musu duka don su dawo su yi bauta ga Allah zuciyarsu ta tafshi ta laushi mun gane ko amma duk da haka ba su ba shine Allah ya ce sun makasar qulubukum min ba'di zalika sannan sai zuciyarku ta yi kekashe ta bushe bayan duk waɗannan ni'imomi da Allah ya muku ba ku dawo ba wasu malaman suka ce a'a yana daga cikin labarin su Yahuda din kekashewar zuciya ko ba waɗannan abubuwa da suka faru ba damar zuciyarsu ba ta da taushi wajen laushi ba shi da taushi irin na masu imani in gane ko shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya aibata su da wannan ya ce min ba da zalika bayan haka fahiyar kali hijaratu kai zuciyoyin nasu ka ce du kamar duwatsu au ashaddu kaswa ko kuma ma sun fi wato duwatsu ƙeƙashewa sun fi duwatsu bushewa wasu malamai suka ce au anan bi ma'ana bal mun gane ko bari ma dai zuciyar tasu tafu wato duwatsu ke kashewa domin a cikin magana Allah babu shakka wasu suka ce a'a a kaddara au bi ma'ana wa wawu yana wa ashaddu kaswa kenan daga cikin su wasu zukatan su kamar duwatsu ne wasu ma kai zukatan nasu ya wato ya kuma wato na dutse ke kashewa da bushewa kun gane ko a nan kenan malamai sun ɗauki da kwai maganganu idan ku koma ibn kafir ya kama maganganun malamai da yawa dangane da auɗin nan wasu ce bi ma'ana bal wasu ce bi ma'ana wawu kun gane ko to duka dai abinda za mu ɗauka mu ɗauke ta bi ma'ana bal bari ma dai ka zuciyar tasu ta fi ƙeƙashiya domin abin da zai biyo baya zai fi ba da ma'anar haka domin allah ya ce wa inna minal hijarati lalle daga cikin duwatsu lama ya wato wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-ana daga cikin duwatsu akwai wanda yake kekkecewa yake tsatsagewa kun gane ko ruwa ya fito daga cikin sa kaga abin da zai tsatsage saboda tsoron Allah ruwa ya fito a samu wato ruwa a sha a yi amfani da shi kaga akwai alamun yana da sauki akan wanda ma zuciyar tasa bata raunana bata samun wato yin taushi ko da an karanta mata ayoyin Allah Allah ce wa inna minha lama yahbitu wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma daga cikin duwatsun nan zaka samu wanda yake tsatsagewa wato ruwa ya fita daga cikin sa kun gane ko wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah haka nan daga cikin duwatsun nan za a samu wani ya fado daga sama saboda tsoron Allah subhanahu wataala kun gane ko Allah ce wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun wato Allah subhanahu wa ta'ala ba mai rafkana ba ne dangane da abinda kuke aikatawa ku yahudawa duk abinda kuke aikatawa Allah ya san da shi duk in kun gani Allah ya kyale ya kyale ne ba dan wai bai san abinda kuke aikatawa babu abinda za ku aikata face Allah ya sani wannan jayayya da kuke da da fito na fito da ubangiji ba wai dan Allah ya gaza bane ko ya rasa yace zai ne kun gane ko to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan ba wai dangane da kawai yahudawa ba ake so duk wanda zai shiga irin hali irin wannan ya zamto zuciyarsa ko an karanta mata ayoyin Allah ba ta samun wato rauni kamar irin ta na Umar Allah ya kara masa yadda duk yadda yake da karfin hali da wato jarumta in ka karanta masa ayoyin Allah sai ka ga yana zubda hawa to haka yake son a zai mumini ya zama ba wai mumini ba wai shi ba jarumta ba ne ba dukkanin wato a ce ayon Allah ana karanta maka ce kai sai ka aikata abin da ka gada ba jarumta ba ne ba wannan baya nuna jarumta bal yana nuna ne raunin zuciya domin zuciya wacce take mai karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shadidu bisur'a ba mai karfi bane mai saurin kai innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghalab mai karfi shine mai mallaka zuciyarsa yayin shi duk yadda kai fushin ka tuna Allah subhanahu wata'ala wato baya son wannan fushin naka yayi tasarrufi ya wuce gona da iri ya je ya aikata abin da sabon Allah ne sai ka dawo ka hakurtar da kanka to wannan shine alamun jarumta amma ka bar zuciyarka ta sarrafa ka yadda take so har akan sabon Allah to wannan yana nuna alamu rauni na zuciya kun gane ko wannan shine Allah subhanahu wataala ya nuna wa cewa Yahuda wannan wato zuciyar tasu ba ta da kyau yayi fushi da su ya nuna kuma duk abin da suke aikatawa Allah subhanahu wataala yana nan a kiyaye da wannan aiki da suke aikatawa sai Allah ya ce afatatu ma'ruf
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله نعم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, Afata ma'una yanzu ku muminai, yanzu a ce ku muminai kuna kwaɗayin an yi uminu lakum, wa'yannan kafirai wato Yahudawa su yadda da ku, su yi imani da addininku, wa ƙarƙa na fari'un minhum ya sma'una kalam Allah. Bacin hakika ya kasance wani sashi daga cikinsu suna jin zancen Allah, sun mai harrifu sannan su canza shi. su wato su karkatar da zancen su ba shi ma'ana wanda take ba ita hakikanin ma'anarsa ba min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci wannan zancen na Allah sun hankalci wannan zancen sun fahimce shi da kyau amma sai su canza shi wa hum ya'lamun alhalin suna sani mun gane ko anan Allah subhanahu wata'ala ya kawo wato istifham bai ba wai dan Allah bai sani ba a istifhamul inkari ake kiran shi kun gane ko kamar yadda malam ya ce na ayyuhal mu'minun kun gane ko ai la taqma'u kada ku kwadaitu kada ku yi tsammani kun gane ko kada ku so cewa wai waɗannan yahudawa kun gane ko za su yadda da ku za su imani da addinin ku kun gane ko ai an yi uminu lakum ai an yawda bidinikum au an yi uminu bidinikum in gane ko cewa za su yadda da addini ba za su saba yadda da shi shi yasa wato su muminai kun gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muminai suna suna ta kiran yahuda suna ta so yahuda su zo su karɓi addinin musulunci kun gane ko suna kwaɗayin haka suna son haka to shine Allah subhanahu wataala yake sanar da su cewa duk yadda za ku so su shirya su ba shirya ce a gabansu suna sane shi yasa Allah ya fushi da su yace ghairul maghdubi alaihi waladdallin sun bace ne ba dan rashin sani ba ba dan basu gane ba sun gane abubuwan duk da yake cikin alkur'ani an musu bayani shi a cikin attaura sun gane ko attaura ta annabi Musa sun karanta sun gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma da sifofin shi kun gane ko da alkur'ani duk an ba su labari kuma sun yi zamto kamar yadda za mu karanta ayoyi nan gaba sun zamto ma suna ɗauki suna fatan a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin su imani da shi amma da ya bayyana tunda ba a cikin jinsin Yahuda ya zo ba sai suka kafirce masa kun gane ko ba dan komai ba sai dan hasada kun gane ko to shine Allah subhanahu wataala yake wato kiran muminai da cewa shin yanzu kuna tsammanin kuna kwaɗayin cewa wa'yannan wato yahudawa su yi imani da ku an yi uminu lakum wa ƙarƙa na fariƙun minhu a yi ɗwa'ifatun minhu wata jama'a daga cikinsu in gane ko ya su ma'amuna kalam Allah suna wato sauraron zancen Allah zancen Allah a nan wasu malamai suka ce a taura in gane ko domin sun karanta ta ko kuma suna zama a karanta musu wannan a tauratin su ji kuma ga sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga labarin alqur'ani amma sai su wato canza wannan abin da suka ji na gaskiya kun gane ko sun bai harrifuna sannan sai su canza shi min ba'di ma qaluhu bayan sun fahimci magana sai su mai da kamar su yi ba kamar ba su gane ba ko kuma su canza magana gaskiya zuwa magana karya wasu don kasu karbi a wato addinin wato musulunci don kasu imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su canza dama aikinsu ne Allah ya ce yi hardi funal kalima an mawadi suna canza kalma daga bigiranta in gane ku wannan halayya ce tasu ko kuma su sa su su goge in ana ka- in an zo ana karantawa sai su sa hannu su rufe in gane ku ko su kuma su su goge in gane ku duk dan ka a gano gaskiya wannan duka yana daga cikin aikin yahudawa Allah ya ce wa hum ya'lamun suna aikata haka alhalin suna sani in gane ko annahum muftarun cewa su suna kirkira ƙarya su don su jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗaya daga cikin aiki ne na yahudawa wato canza eh, aya Allah ko canza kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga abin da ransu ke so to a yanzu ma haka ne duk wanda zai dinga canza ma'ana ta ayar Allah ko ma'anar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan ya daidai da ra'ayinsa to zai shiga cikin wannan zargi da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa Yahudawa Allah ya tsare sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا na'am قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza laqul ladina amanu su munafikan cikin Yahudawa idan suka hadu da alladina amanu mu'minai kenan na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce qalu sai su ce da su amanna mu fa mun yi imani da ku mun yadda da ku abin nan duk da kuke kai fa a cikin littafin a taura akwai shi ba gaskiya kuke akan gaskiya kuke in gane ko duk wannan abin da kuka zo da shi na gaskiya ne kuma akwai shi a cikin littafin attaura da aka turo annabi musa alaihi salam in gane ko munafukai daga cikin wato yahudu su suke gaya wa mu- wa muminai daga cikin mabiya manzan allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza khala idza wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan suka wato shude suka tafi zuwa ga sashin su Kun gane ko wato idan suka gushe suka tafi zuwa suka hadu da juna sashin su ya hadu da sashi Kun gane ko qalu sai su dinga- sai su ce da juna ko wasu daga cikin su sai su ce da su atuhaddisunahum shin kuna yanzu kun dinga ba su labari bima fataha Allahu alaikum ga abin da Allah ya muku fatahi ya yi muku budi kuma gane a cikin attaura na gaskiya sai ku dinga gaya musu dan me kuke gaya musu in gane ko liyu hajukum bihi inda rabbikum dan su tsayin muku da hujja a gaban ubangijinku su ce muku ai daman ku yahudu kun kafirce ma Allah da gangan ne a cikin attaura ma akwai wato zuwan manzan Allah akwai labarin alkur'ani akwai yadda da manzan Allah kuma ku da gangan kuka kafirce ma Allah an aka je gaban Allah a ranar alkiyama haka za su tsayan muku da hujja su ce kun kafirce ma manzan Allah da gangan ne ba da jahilci ba ya kuke yin haka kenan suna gaya ma 'yan uwansu dan me za su dinga gaya wa mumirai cewa wannan akan gaskiya suke abinda suka manzo ya zo da shi abinda mumirai suke akai gaskiya ne suna gargaɗin 'yan uwansu akai kaga wannan duka ɗabi'u ne na yahuda Allah ya ce sai su ce da su afala ta'qilu shin ba za ku hankalta ba ku hankalta ku bar irin wannan tonan asiri ku bar wato sa- wato ku bar wato gaya wa muminai sirru ku ɓoye ku daina gaya musu cewa akan gaskiya suke domin idan kun gaya musu idan aka je lahira fa da shine za su sani ku wuce ba shine ake cewa ake addu'a ba a a- menene ka ce Allah subhanahu wataala Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare ka ba hujja akan ka ba domin ya zama hujja a kan kamene ne ba ka yaki da shi ba to su ma nan yahudawa suna wato gaya ma ‘yan uwansu da suke faɗin gaskiya an sun je gaban mu su ce don me kuke gaya musu abin da Allah ya muku gudu ka gane na gaskiya so kuke in an je gaban Allah su tsaye muku da hujja su ce ai kun kafirce ma Allah da gangan kuka yin imani da manzan Allah da alkur'ani nan domin kun gane domin duk abin da wato manzo ya zo da shi da siffarsa da siffar masu habbansa gaba ɗaya akwai ta a cikin alkawar ko ba haka ba simahum fi wujuhihim min athar sujud zalika mathluhum fi at-taura wa mathluhum fi al-injil Allah ya bada labarin ba ma manzon ba ba ma littafin ba har sifofin sahabban shi akwai a cikin at-taura kaga kenan yahudawa idan suka ki bin manzo suka ki yin imani da alqur'ani da gangan suka kafirce to waɗannan da suwaye suke gayawa wato waɗannan yahudawa wannan magana shine shugabanninsu kun gane ko su ne suke cewa da su me yasa kuke kuke tashi ku je ku gaya wa mu'minai cewa wannan akan gaskiya su saboda su kullun suna so wato kowa ya kafirce ma Allah a shiga wuta gaba kun gane ko su sun yadda wato sun kafirce ma Allah to yanzu me suke so suna son su farauci ɗan uwa wanda za a shiga wuta gaba tare da su za mu gane a haka ayoyin da za mu karanta a gaba sun gane ko Allah subhanahu wata'ala ya ya nuna cewa wato ga abin da yahudawa suke tsakaninsu da junansu wato suna inkarin yan uwansu wato yahuda amma munafukan cikinsu su dan munafunci suke zuwa suke karantawa cewa wato wannan abin da kuke akai gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala shi ya turo manzo da shi ƙur'anin nan da manzo ya zo da shi kuma gaskiya ne akwai shi a cikin littafin attawa su su kaga sun fito sun to su kuma wa'yancan shugabannin su na munafukan yahuda an zo sai su musu inkari dan me kuke faɗan wannan ku daina faɗan gaskiya ku daina gaya musu akan daidai su shine Allah subhanahu wataala ce awala ya'lamuna shin ba su sani bane annallaha ya'lamu cewa lalle Allah yana sane da mai mayu sirruna da abin da suke ɓoyewa na gaskiya wa mayu ƙwalilun da kuma abin da suke bayyana duk abin da ka bayyana da abin da ka koya a wurin Allah duk ɗaya ne kai zuciya ce ma za ta yi magana Allah ya san mai ta ba sai ka fito ka yi magana da baki ba abin da zuciyarka ta karanta Allah ya san da shi in gane ko shi yasa to ana Allah ya musu wato al-istifham lit-taqrir suke kiran shi gane ko ai tabbas Allah ya sani ba wai Allah yana so ya tambaye su ba dan ya tabbatar musu awala ya alamuna shin ba su sani ba ne a a tabbas sun sani cewa annallaha ya alamu lalle Allah ya san ma ya suguna abinda suke ɓoyewa wa ma yu'linun da kuma abinda suke bayyana shine ma yufuna wa ma yazharuna min zalika wa ghairi wa ghairi kun gane ko Allah subhanahu wataala duk ya sani inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama yanan duk abin da za ku je ma ku koye ku munafikai na Yahudawa ku koye dangane da ƴan wato ga mu'minai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ku fito kun bayyana ba ko kuma ku kira ƴan uwanku Yahudawa wanda suka je suka ba wa mu'minai labarin cewa wannan imanin da suke a kai shi gaskiya ne kuke cewa dan me suke gaya musu in kun yi a haka a ɓoye tun da Allah ce wa iza khala ba'du idan suka keɓanta suka suka suka wato samu halwa suka keɓanta isu isu wato yahuda da yahuda sai su ce dan me kuke gaya wa mu'minai cewa akan daidai su dan me kuke cewa mu'minai wannan imanin da suka yi akwai shi a cikin attaura to shine idan ma sun ɓoye sun yi wannan magana to Allah ya ce ba su sani awala ya alamuna amma Allah ya alamu ma yasiruna wa ma yuridu to ba su san cewa ko mun koye ko ba su koye ba duk abin da suke aikata a boye Allah ya sani ya alamu ma yasiruna ya san abin da suke koyewa wa ma yuridu kuma ya san abin da suke bayyana duk a gurin Allah ɗaya ne kenan babu wani abu wanda za a yi shi sir Allah bai san da shi ba duk ko cikin ƙasa ka shiga Allah subhanahu wataala ka aikata wani abu ya sani duk abin da ke cikin zuran Allah subhanahu wata'ala ya san shi gane ko duk abin da ke cikin zukatan Allah subhanahu wata'ala ya san shi wannan abin kada ya tayar muku da hankalin mu ai Allah subhanahu wata'ala ya san abin da suke boyewa ya san kuma abin da suke bayyana sai Allah ya ce wa minhum ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون na'am فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله Mm.
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minhum ummiyuna daga cikin su Yahudawa akwai waɗanda suke ummiyuna ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba. Mun gane ko? Su ne ummiyai. La ya'lamuna kitaba ba su san wato rubutu ba illa amaniya sai abin da yake ƙarairayi. Wasu suka ce amaniya ko gorace-gorace. Mun gane ko? Wasu suka ce amaniya sai kira'a kawai. kamar yanzu ka ce garbi zalla wanda kawai ƙur'ani ya iya karanta bai san komai na ma'ana kun gane ko to babu daga cikin yahuda akwai wa'in wa inhum illa yazunnun daga cikin su babu wani abu da suke da shi face sai zato zato wanda yake fasit wanda yake bai da amfani kun gane ko duka wannan Allah ya zargi yahudawa a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ka duba adalci na ubangiji sai ce wa minhum ummiyuna kenan wannan yake nuna usulubi na adalci na ubangiji shi yasa ake so duk halin da kake kas- kasance komai mutum komai ƙiyayyar da yake tare da kai to idan zaka faɗi magana a kansa ka yi masa wato adalci Allah subhanahu wata'ala ya nuna haka ko ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ko a da akan kawo nan ku ya ku mu'minai ku tsaye da adalci wato dan saboda Allah wato in za ku yi hukunci ko da akan kanku ne kai ka ce kai ba kai ba ko da a na kusa da kai ne ko da mahaifinka ne in yayi aka tambaye ka yayi ka faɗi gaskiya yayi kada ka yi wato abin da yake shine rashin gaskiya ko kuma zalunci domin kishiyar adalci shine zalunci to kun ga anan Allah bai ce su Yahuda ga baki ɗayansu ba wato ba su san ummiye ba ne sai ce wa minhum ummiyuna daga cikin su akwai waɗanda suke ummiye ba su san rubutu ba ba su san karatu ba jahilai ne kun gane ko illa amaniya ba abin da suka sani sai karyace-karyace ko kuma gorace-gorace abubuwa na gorace-gorace na daga cikinsu Allah subhanahu ta'ala zai ba mu labari su ce su ne ‘ya'ya su ne masoya Allah kun gane ko wani hana abu na'ullahi wa ahibba mu ne ‘ya'yan Allah masoyan Allah ko su ce lannan kulal jannata illa man kana hudan auna sa babu wanda zai shiga aljanna sai su ko dai bai hude ya ce shi ba wanda zai shiga aljanna sai bai hude ba nasara ya ce babu wanda duka wannan amaniya din ne gorace gorace ne karyace karyace ne kun gane ko da suke faɗa tunda ba su da dalilin akan haka Allah ya ce to daga cikin su la ya'lamuna alkitab ba su san karatun littafi ba in ma sun karanta ba su san me yake nufi ba kun gane ko su yahudawa kenan kun gane ko wasu malaman suka ce ai la ya'lamuna alkitaba shi ta kanta at-taurat karanta ta suke ba gane ta suke daga cikin su kamar waɗancan mutanen da suke wato yahudawan da sun san wasu sun karanta at-taurat ba su san menene hakikanin ta ba amma wasu daga cikin su kaga Allah ya tabbatar ai gashi ne yace har suna zargin yan uwansu yahuda da cewa kuke karanta musu kuke gaya musu abin da bima fataha Allahu alaikum liyuhajukum bihi inda rabbikum ka gani Allah ya tabbatar suna karantawa suna ganewa amma to daga cikin su fa akwai wanda yake duhu ne kun gane ko baya ganewa in ya karanta ma bai san da ya karanta ba kun gane ko shi yasa wasu malaman suka karanta da ummi da wanda ya iya karanta amma bai san ma'anar ba shi yasa ana zargin mutumin da Allah subhanahu wataala zai sa ya iya karanta alkur'ani kuma bai san ma'anar shi ka sha wahala shekara goma ko kwatankwacin haka kaje ka haddace alkur'ani amma kuma ka kasa zuwa wata shida ya ishe ka kaje ka san fassara alkur'ani in gane ko to bai dace ba a ce mutum yana karanta alkur'ani amma bai san ma'anarsa ba ya kamata koya ne kaje ko da aya biyu ana fassara maka kaji abin da Allah yake faɗa maka domin ƙur'anin ya fi tasiri ga wanda yake gane mai Allah subhanahu wata'ala yake a nan da ake samun tadabbur mun gane ko tadabburi tuntuntuni a cikin ayoyin Allah ana karantawa kana fahimta kun gane ko to wannan shine Allah ya zarge su wato la ya'lamuna alkitaba illa amaniya kamar yadda muka ce sai gorace gorace ko karerai kun gane ko wa inhum illa yazunnu daga cikin su wato ba wani babu abin da suke sai abin da yake zato wanda yake mara kyau kun gane ko babu abin da suke wato da shi sai zato sai zace-zace wanda yake zaton nan wanda yake mara kyau domin akwai zato wanda ya halatta kai idan zato ne wanda yake na alkhairi wanda zai rinjayar da gaskiya amma zato wanda yake ba na alkhairi ba zai rinjayar da abu mara kyau ba a san shi zala sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabul hadith na gargaɗe ku da yin zato domin zato mafi ƙaryar zance ne ko a sannan kuma mazala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa saura kwana uku ya bar duniya yake cewa kada ɗayan ku ya mutu illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya sake ya mutu face yana kyautata ma Allah subhanahu wata'ala zato idan zato ya zamto mai kyau ne ko zato mafi rinjaye wannan babu matsala amma zaton da zai zamto zato ne mara kyau ko zato ne wanda ba kana da baka da rinjayen abin gaskiya ne kan bai kamata ka yi shi mun gane ko to anan sai a zargi zau Allah ya ce fa wailil lil ladina yaktubuna alkitaba azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi mun gane ko bi aidihim da hannayensu thumma yaquluna hadha sannan sai su ce wannan littafin mun gane ko hadha min indillahi daga gurin Allah ne dan da suke haka liyashtaru bihi samanan kalilan dan su samu wani abu na duniya wanda yake kadan kun gane ko dan su samu can wannan littafin da za su rubuta da hannayensu su ce daga gurin Allah yake ba dan komai ba dan su samu wani abu na duniya Allah ya ce to azaba ta tabbata gare su dan su samu wato wani abu na duniya ka samanan kalila ke Allah ya ce fawailil lahum to azaba ta tabbata akan su mimma katabat aidihim saboda abin da hannayensu suka ta rubuta wa wailin lahum mimma yakasubun kuma bone azaba ta tabbata a kansu saboda abin da suka kasance suna aikata anan wato da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta yahudu da wannan sifa mara kyau domin a rubuta wani abu ka jingina ma Allah subhanahu wata'ala babbar ƙarya ce gane ko yana daga cikin manya-manya wato zunubai jingina ma Allah subhanahu wata'ala magana da bai faɗe ta baka ce shi ya faɗe ta gane ko wannan yana daga cikin sifa da yahuda shi yasa suka cancanci wato azaba shine Allah ya ce fa wajin lahum mimma katabat aydihim wato wani ko azaba mala ya ce wato shiddatul azab tsananin azaba ya tabbata ga su yahudawa don me mimma katabat aydihim saboda abinda afwan lilladina yaktubuna kitaba saboda abinda suka kasance suna rubuta na littafi wanda ba alqur'ani ba ba littafin Allah sai su ce kuma wato bayan su rubuta sun mai kuluna hadha min indillah sannan su ce wannan kuma daga gurin Allah mun gane ko to azaba ta tabbata nan da Allah subhanahu wataala ya ce fawailil lilladina yaktubuna kitaba azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi shin za ka iya rubuta littafi sai kuma Allah ce bi aidi da hannun shi shin za ka iya rubuta littafi ba da hannun ka malamai suka ce shin maimaici ne alkur'ani ya yi koko ya ne abu yake malamai suka ce a'a ta akidi wasu suka ce ba ma ta akidi ba ne ba wannan abin ba ƙari ba ne fito da abin fili ne domin za ka iya umarta a rubuta littafi sai a ce kai ka rubuta ko ba haka ba in ka ce yanzu shugaban kasa ya ce a yi kaza aka yi me zai zo in ya zo yana ba da lawa ya ce mun yi kaza mun yi kaza bayan ba da hannun shi ba umarni yayi aka yi ko ba haka ba to su dan Allah ya tabbatar maka da cewa ba umarni suka yi ba ai a rubuta da kansu ne suka aikata shi yasa sai ya ce bi aidihi da hannayensu suka rubuta ina a tabbatar maka wannan sako da suka aikata ba wai umarni suka ce a yi ba a'a da hannunsu suka aikata shi yasa a nan a malam wato shakka abdulkadir arrazi mai littafin as'ilatul qur'an lil majid wa ajwibataha yake ya kawo mas'ala anan a mas'ala ta ta ina ga ta 23 ko ta 22 in gane ko yake cewa fa in qila idan aka ce da kai mal fa'idatu in gane ko ko ma fa'idatu mal fa'idatu fi qawlihi ta'ala me fa'ida cikin fadin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce fa walil ladina yaktubuna alkitaba bone ya tabbata ko azaba ta tabbata ga waɗannan da suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu sai ce wal kitabatu tare da cewa eh shi rubutu la yaktakunu illa bil yad ba a yin sai da hannu ai da ka an sun rubuta kowa zai kararo da hannu a'a akwai masu rubutu ba da hannu ba yanzu za ka samu muskinan nan yanzu har da kafa suna yi rubutu ko ba haka bane ba mun gane ko da mai magana ya faɗa haka dan son musu mala ya ce kunna sai ka ce da su fa'ida fa'ida tuhu fa'idar sa anan shine tahaqqu aw tahqiq wato a tabbatar da su suka aikata haka mun gane ko domin akwai wanda kuma a nuna cewa su suka yi mubashara suka yi fito na kai tsaye su suka aikata wannan aikin ba wani suka umarta ya aikata kun gane ko ya ce domin kuma Allah ya ƙara fito da wato mummunan aikinsu ziyada tafi taƙabihi fi'ili a ƙara fito maka da mummunan aikinsu rubuta wato littafi su jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala su ce daga gurin Allah kan gane ko فإنه يقال domin ana cewa kataba fulan kaza wane ya rubuta kaza kun gane ko ana faɗa haka ko ba a faɗa wa illam yubashiruhu bi nafsi ko da ba shi ya aikata ba yayi umarnin aikata sai a ce shi ya aikata kun gane ko mala yace to saboda haka ne Allah subhanahu wataala dan ya nuna muku ba haka al'amarin bal amara ghayrahu bihi wancan zai iya umartar waninsa ya aikata a ce shi ya aikata amma nan Allah subhanahu wataala dan ya nuna muku ai min katibin lahu su da kansu ne suka rubuta wannan littafi ba wani suka umarta ba shi yasa ya ce to bi aidihi da hannayensu a nuna muku aikinsu ne da kansu suka aikata shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo wannan kenan babu ƙarin magana ko ka ce wai Allah subhanahu wataala ya maimaita magana ana bukatar wannan jariri kun gane ko aiki ne na guda mummuna shi yasa to bai halatta ba ga dukkanin mumini ya rubuta wani abu ko ya faɗi wani abu ya jingina shi ga Allah subhanahu wataala kun gane ko Allah subhanahu wataala ce sun mai kuluna hadha min indillah sannan su zo su ce wato wannan daga gurin Allah yake wannan laifi ne babba ba dan komai suke aikata hakan ba liyashtaru bihi samanan qalilan dan su siya da wannan aiki nasu wani abin duniya kadan ko su samu abin da yake na duniya kadan malamai suka ce to in ya yawa ne a'a kadan anan duk girman abin da za a baka na duniya dan ka canza wani magana ka jingina ma Allah bayan Allah bai faɗa ba ko ka jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din girman wannan abin to kadan ne in gane ko in an duba girman laifin da zaka samu in an duba girman al'amarin nan na jingina ma Allah ƙarya ko manzansa ƙarya to in an duba girman wannan abin to duk abin da za a baka na duniya komai girmansa to samanin kalilan mun gane ko zai zamto menene wato wani abu kaɗan wanda yake bai kai ya kawo ba la yasminu wala yughni min jo sun gane ko baya kare yunwa bai da kima mun gane ko yashtaru bi thamanan qalila to Allah ya ce saboda haka fa wailil lahum mimma katabat bi aydihim fa wailil lahum mimma katabat aydihim to azaba ta tsananin azaba ya tabbata ga abin da hannayensu suka rubuta in gane ko na littafi suka jingina ma Allah Allah ya ce wa wailul lahum mimma yaksibun kuma azaba ya tabbata ga abin wato gare su saboda abin da suka kasance suna aikata a akwai hadisi da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wato wata rana Yahudawa wato ɗaya daga cikin su wani yayi zina sai aka kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato su daman ya halatta idan suka kawo hukunci gare ku ku yi musu kun gane ko in sun kawo hukunci gurin musulmi ya halatta a musu hukunci irin na musulmi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su cewa menene a cikin attaura dangane da mutumin da ya zina me ya kamata a yi masa yahudawa saboda ba sa son gaskiya ta fito kun gane ko sai suka sa hannunsu daidai gurin hukuncin suka rufe a wata ruwaya suka aka ce sai manzo Allah ya ce su karanto yadda abu yake da suka zo karantowa sai suka karanta ba daidai ba sai suka ce a'a idan mutum ya yi a cikin ma ana dora ana wato goga masa gawayi a fuskar sa sai a dora shi akan jaki sai sai a ta yawo da shi ana masa kun gane ko suka ki faɗan gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu wato akwai abdullahi aka yace a kira abdullahi bin salam ɗaya daga cikin zarata ne daga cikin ko manya na cikin yahudawa shi Allah ya masa fatahi daga baya ya musulunta sun yadda da shi yahudawa sai aka kira shi aka ce menene hakikalin gaskiya sai ce ba haka bane ba ana zane mutum ana bulale shi sannan kuma a jefe shi to shine a wannan sai suka rufe wasu malaman suka ce wannan shine sababi na sauka aya Allah ya nuna cewa to kawalin lazina yaktubuna wato kawalin lazina yaktubuna kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bi thamanan qalila kawalin lahum mimma katabat bi katabat aidihim wa walil lahum mimma yaksibun Allah ya saukar da wannan aya domin daga cikin al'adar su haka suna ba sa son gaskiya ta fito wato hatta a cikin littattafan da suka ce sun yarda da su suna goge abin da yake gaskiya ne kun gane ko to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ibn salam ya faɗi ya karanto yadda wato hukuncin yake a taura daidai aka ɗauko wannan aka yi masa hukunci daidai da abin da yake cikin at-taura kun gane ko to shine Allah subhanahu wataala wasu malaman kuma suna ganin wannan aya tana wato magana ne akan wato 'yan rashawa na lokacin yahudawa gane ko masu karɓar wani abu don su ma fatawa a yanzu ma akwai su ko ba haka ba fatawa kamar yadda wani malami yake cewa fatawa ambulan ko wanda za a tambaye shi wani wata fatawa ya bada ta amma gwargwadon yadda ake so ya bada a ga wannan duka halayya ce irin ta yahudawa bai halatta musulmi ya fifita wato rabon da Allah zai bashi ba akan rabon da wani dan adam zai maka a'a ka ji tsoron Allah in an tambaye ka abun baka sani baka ce baka sani ba gane ko baka sanin ba shi ma daraja ce ilimi ne amma in ka sani to ka faɗa abin da yake hakikanin gaskiya wanda ka sani kada ka ɓoye gaskiya saboda neman wani abu na duniya kada kuma al'ibratu al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab za mu ɗauki ayar mu yi amfani da ita duk wanda wato ta shafi mu gabaki ɗaya duk inda Allah subhanahu wata'ala ya ba da hukunci to ka tsaye da hukuncin yadda yake kada ka yi son zuciya ko ka canza wannan hukunci in baka sani ba baka sani ba in gane ko kakka jingina ma Allah subhanahu wata'ala abin da baka da ilimi a kai kun gane ko in ba haka ba sai ka zamto cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai wa azaba saboda abin da suka kasance suna aikatawa kuna ji da Allah ya ce wa wailin lahum mimma yaksubun azaba ta tabbata gare su saboda abin da suka kasance suna aikatawa na karɓar rashawa ko kuma jingina magana zuwa ga Allah bayan Allah subhanahu wata'ala bai faɗi wannan magana ba Allah ya mana tsari Allah subhanahu wata'ala ce
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qalu su dai yahudu din dai kun gane ko daga cikin munanan ayyukansu ko munanan maganganunsu suna cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wato wuta ba za ta shafe mu ba sai ɗan kwanaki ƙididdigaggu ababen ƙirga kun gane ko kenan sun yadda wutar za ta taɓa su Allah ya ce ƙul ka ce da su attakhastum inda Allah ahadan shin kun rike alkawari ne tsakaninku da Allah cewa wuta ba za ta shafe ku ba sai kwanaki ki daddagaggu falan yukhlifa Allahu ahada har ma Allah ya zamto ba zai saba alkawarinsa da ku ba kun gane ko ai falan yukhlifa Allahu ahada wasu malamai suka ce Allah kun san kuma Allah baya saba alkawari inda alkawari ne kuka dauka ga Allah to Allah baya saba alkawarinsa kun gane ko am taquluna ala Allahi ko dai kuna faɗa dangane da Allah ma la ta'lamu abinda ba ku da sani kuke kuna faɗan ƙarya kenan wannan magana magana banza ce wato ɗaya cikin biyu ne Allah subhanahu wata'ala sun ce lan da masanan naru illa ayyaman ma'aduda cewa wuta ba za ta shafe mu ba sai kwanaki ki diddigagu a ba mai wasu malaman suka ce sun ce kwana bakwai wasu suka ce a'a kwana arba'in kun gane ko gwargwadon wato kwanakin nan da annabi musa alaihissalam ya tafi zuwa majalajaci ga ubangijinsa sannan sai musa samiri ya umarce su da mai bautar dan maraki wayannan kwanakin na kwana arba'in ba shi ne annabi musa alaihissalam ya azumi ba ko ba haka ba to sai suka ce wayannan kwanaki ma za ta shafe su wannan kwanaki kun gane ko wasu suka ce a'a ayyamin ma'adudat ma'aduda wato kwanaki dai wanda suke ba su da yawa kun gane ko to yahuda sun faɗi haka saboda su ƙarya su jingina ta ita ma zuwa ga Allah to shine Allah dan ya kunyatar da su ya nuna abin da suka faɗa ba gaskiya bane ba sai ya ce kul a ce da su ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kul lahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam attakhaztum ai asali a attakhaztum kun gane ko am shafi hamzatul istifham wato hamzatul wasl afwa sai aka ba hamzatul istifham shin kun gane ko kamar yadda malamai suke hamzatul wasl aka shafi aka ba hamzatul istifham shin wato attakhaztum inda Allah ahada shin kun riki wani alƙawari ne tsakaninku da Allah na cewa Allah zai muku wannan falan yukhlifa Allahu ahada ballantana sai ka kaddara ballantana Allah ya saba wato muku alkawari domin Allah ya tabbatar sai ya azabtar da kuma ba kwanaki kaɗan ba domin duk mutumin da ya mutu akan shirka akan kafirci akan rashin imani madawwama zai a cikin wuta kaga su yahuda da nassin alkurani sun tabbatar wa da kansu cewa su za ma su shiga wuta kaga kenan kowa sai ya shiga taitayinsa da cewa sai ya yi koyi da yahuda kenan koyi da yahuda koyi da mutanen da za su shiga wuta su da kansu sun yadda za su shiga wuta amma menene sun ce kwanaki wanda suke ba masu yawa to shine Allah subhanahu wataala ya kawo musu wato abubuwa ne guda biyu babu na uku su in gane ko attakhaztum inda Allah ahada shin kun riki alƙawari ne tsakaninku da Allah ko kuma na biyun an ta na alallahi ma la ta'ala ko kuma a'a ba ku riƙe alƙawari tsakaninku da Allah ba ƙarya ce kuka yi wa Allah kenan wanne za mu ɗauka ta na alallahi ma la ta'ala kuna kun kirkiri ƙarya ne kun jirgina wa Allah subhanahu wata'ala domin Allah bai riƙe alƙawari da su ba ya ce ba zai musu azaba ba sai azaba ta kwanaki kaɗan wannan magana magana banza ce suka faɗa wacce magana ce ta rashin gaskiya Allah subhanahu ta'ala zai musu azaba kuma azaba wacce take ta dindindin domin ka'ida inda mutum ya mutu akan kafirci babu gafara ga Allah subhanahu ta'ala zai dawo wuta kamar yadda aya ta gaba alaramma za ta bayyana mana haka Allah subhanahu ta'ala ya ce ne بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك
Allah subhanahu wata'ala ya ce bala a'a ga yadda maganar take ku gato yahudawa ba wai za ku shiga wuta ba ne ba wasu kwanaki ƙididdigaggu ƙarya kuka yi ma'alla in gane ko bari ga yadda magana take man kasaba sayyata duk wanda ya aikata wani mummunan aiki kun gane ko wa ahafat bihi khati'atu wato zunubin sa ya kewaye shi ya sha makance shi ya ko ina zunubi tare da shi kun gane ko fa ulaika to wa'annan ashabun nari sune yan wuta kun gane ko hum fiha khalidun kuma za su dawama a cikin ta kenan in dai kuka mutu da wannan aqida ta kafirci ta yahudanci ga sakamakon shi yasa wasu malaman a wajen tafsiri suke cewa man kasaba sayyatan ana nufin shirka kun gane ko domin abin da yahudu suke karanta suke aikatawa ke shirka suke yi ga Allah sun ki imani da manzon Allah sun ki imani da littafin da aka turo manzo da shi alqur'ani shi yasa Allah ya ce to man kasaba sayyatan anan malaman tafsiri suka ce abin da Allah yake nufi da shi shine shirka kun gane ko ko nan yace ai shirkan kun gane ko wa ahabat bihi khati'atu dukkanin duk wanda yake shirka to kaga babu wata mafita ba sarari zunubin da bai kai shirka ba shine za a iya cewa za a yi maka azaba ka shiga wuta ka fito in Allah bai gafe maka ba ko ba haka ba azabtar da mutum ya fito to amma in dai shirka ce to shine wa ahabat bihi khati'atu zunubin sa ya kewaye shi ke kun gane ko duk wanda ya aikata mummuna aiki wa ahabat bihi khati'atu kuma zunubin sa ya kewaye shi to wannan fa'ula'ika ashabun nar suna daga cikin ma'abuta wuta Allah ya tsare mu daga cikin wa'anda Allah ya ce kuma hum fiya khalidun kenan ga amsar su yahuda kenan ba tamassana nar illa ayyamun ma'buda ne a'a hum fiha khalidun kenan dawwama za su yi a cikin wuta mutukar sun mutu akan aqida ta yahudanci in gane ko mutukar ba su duba ba sun dawo zuwa ga addinin manzo sallallahu alaihi wasallama shine musulunci mutukar ba su imani da Allah da manzansa ba ba su imani da alkur'ani ba to suka mutu za su dawwama a cikin wuta a cikin mai da Allah subhanahu wataala ne aka sun su kuma fa alaramma mai Allah subhanahu wataala ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah subhanahu wata'ala ce amma kaga wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari fa ulaika ashabul janna to su waɗannan su ne ma'abota aljanna wanda za su shiga aljanna Allah ya samu daga cikin su Allah ya ce hum fiha khalidun kuma za su dawoma a ciki kenan duk wanda yayi aiki nagari ya udurce imani kun gane ko yayi imani da dukkanin wato dangi na imani da Allah yake so a yi imani kuma ya aiki na gari to wannan shi ne ɗan aljanna shi ne ma'aboci shiga aljanna ko ba haka ba kuma shi ma zai dawama a cikin aljanna wannan malamai suka ce al'ada ta alkur'ani in ya kawo kishiya sai ya kawo kishiyarsa an faɗi aikin yan wuta aka faɗi sakamakonsu da makomarsu sai Allah kuma ya kawo yan aljanna domin idan ka baka son wancan bangaren ina ne kake so sai aka gaya maka ina ne kake wato kishiyar wannan in kana so to gashi yana duk wanda baya son ya zamto daga cikin ahalin nar to sai ya kokari ya aikata irin aiki na ahalin janna shine al-imanu wa amalu salih ai wato imani da kuma aiki na gari dole zuciya ta kudurce wato harshe ya furta kuma gabbai su aikata in gane ko to shi ne alkur'ani ya kawo 'yan wuta sai ya kayan aljanna in ya kawo aikin banza sai ya kawo aikin kirki ko ba haka ba to wannan shi in ya kawo duhu sai ya kawo haske to Allah ya samu daga cikin 'yan aljanna Allah ya ce hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a ciki amanu wa amilu salihati a kowane lokaci sai ga Allah ya hada imani da aiki na gari domin imani ba a baki bane ba ko kudurin zuci kawai dole a gani a ido a ga a gabanka suna aikatawa kun gane ko ka ce a yi sallah kai ma a ganka kana aikatawa kun gane ko ka ce wato a yi aikin alkhairi kai ma a ganka a cikin aiki na alkhairi kake kana aikatawa ko ko Allah subhanahu wata'ala ya baka wata ni'ima to a ga kana aikata aikin da yake nuna godiya a cikin wannan ni'ima Allah ya baka ilimi a ga kana karantawa ko ba haka ba Allah ya baka dukiya a ga kana siyarwa ko ba haka ba Allah ya baka wani tunani mai kyau a ga kana amfanar da al'ummar ka da shi baka zamto baka amfanar da al'umma to wannan shine wato haƙiƙanin imani bayan wato godiya ga Allah da yin abin a aikace shine imani na gaskiya shi yasa ake hada shi da aiki bayan an ce amanu sai a ce wa amilus salihati mun gane ko wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati sai aka ce sai dai waɗanda suka imani kuma me suka aiki na gari kenan ana so a takuda aiki wato da imani ana so a takuda kudirin zuci da kuma aikin gabbai wannan shi sai Allah subhanahu wataala ya ce ne وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا نعم
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا وقولوا للناس حسنا نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila ka ambatawa mutananka lokacin da muka rike alkawari da bani isra'ila kun gane ko cewa la ta'buduna illa Allah kada su bautata ma kowa cewa ku bani isra'ila la ta'buduna illa Allah kada ku bautata wa kowa sai Allah kun gane ko wa bil walidaini ihsana kuma dangane da iyaye ku kyautata musu wazil qurba kuma ku kyautata wa makusanta wal yatama kuma ku kyautata ma marayu wal masakin kuma ku kyautata ma talakawa wa qulu lin nas husna sannan ku faɗi magana wacce take kyakkyawa ga mutane kun gane ko wa aqimus salata kuma ku tsaya da sallah wa atuz zakata kuma ku bada zakka amma ne summa tawallaitum sai kuka kaula kai kun gane ko kuka juya baya illa qalilan minkum sai dai kadan daga cikin ku wa antum mu'ridun kuna masu kaula kai aga wannan aya ta hada abubuwa da yawa ban san tafsirin ta zai yi iya yau ba ko ko sai ya shiga cikin wani sati amma bari mu fara mu gani Allah subhanahu wataala ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila ka ambata musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da muka riƙe alkawari da banu isra'ila su ne yahudu da nasara wannan shi ne alkawari na farko da allah ya rika da su alkawari na farko kina la ta'buduna illa allah domin kalmar tauhidi ita shi ne alkawari na farko da aka rika da duk wani bawan allah subhanahu wa bauta ga allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya da kuma kafircewa dukkan wani ɗagu gane ko shine alkawari na farko kamar yadda malamai suka yi bayani cewa la ta'buduna illa Allah kaga wannan yana baka ma'anar la ta'buduna illa Allah ay la ilaha illa Allah kun gane ko sannan kuma sai Allah ya ce wa bil walidayni ihsana a nuna maka girman haƙƙin iyaye bayan kalma ta shahada ko ma'ana ta kalmar shahada sai aka ce dangane da iyaye ka kyautata musu wannan kuma gurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya kawo tauhidi kalmar tauhidi ko kuma abin da ke nuna ma'anar tauhidi kalmar tauhidi sannan kuma ya kawo biyayya ga iyaye wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsan kaga anan Allah ya ce ku bautata ma Allah ko kuma kada ku kada shi da kowa a wajen bauta sai ce kuma dangane da iyaye mai eh ku kyautata musu ina wanda yake nuna kyautata ma iyaye wajibi ne girman haƙƙin ma ya kai bayan kalmar tauhidi kalmar da take sa mutum ya zama musulmi sai kuma a kawo haƙƙin iyaye Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya Allah ya hukunta cewa ka bautata ma kada ka bautata wa kowa sai Allah shi shi kadai sai ya ce me wa bil walidaini ihsana dangane da iyaye ka bautata musu a ka kyautata musu kun gane ko haka sai aka kawo bauta Allah shi shi kadai nan ma aka kawo wato kyautata ma iyaye domin iyayen nan kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato alama ta yarda Allah ridallah eh ma ma- ridallaha fi ridal walidayni wato yarda Allah tana cikin yarda iyaye alamun Allah ya yarda da mutum shine a ga iyayensa ma sun yarda da shi kenan duk wanda ake ganin iyayensa ba su aminta da mu'amalar da yake musu ba kenan akwai matsala tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala kun gane ko musamman haƙƙi na uwa yana da girma akan ɗan adam zala sallallahu alaihi wasallama wani sahabi daga cikin sahabbai ya tambaye shi man ahsana nas bi husni sahabati wani mutum ne ya fi cancanta a kyautatawa zamantakewa eh man haqqun nasa bi husni sahabati wani mutum ya fi cancanta da a kyautatawa zamantakewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka mahaifiyarka sannan ya ƙara tambaya sannan sewa sannan mazala ya ce sun ma'umuka sannan dai mahaifiyarka ya ƙara tambaya karo na uku sannan sewa ya ce sun ma'umuka sannan dai mahaifiyarka a karo na hudu ya ce sannan sewa sannan ya ce sun ma'abaka sannan mahaifinka in gane ko a wata ruwa ya ce sun ma'adanaka adanaka sannan ɗan uwanka ɗan uwanka in ga wannan yake nuna haƙƙin mahaifiya ya fi haƙƙin wato uba a ɓangaren kyautatawa ba a ce a ɓangaren jagoranci ba shi ne gaba in gane ko amma a wajen in an samu dama a kyautatawa za a ya fi kamata a fara kyautatawa ita ce kuwa in gane ko idan Allah ya baka dukiya ka ji aikin haji ka ƙare wa ya kamata ka fara kaiwa eh tsakanin uwa da uba uwa za ka fara kai amma yanzu in kai haka sai a ce eh sai a ce kayi kayi abin da ba daidai ba wannan kuma a shari'a ta nuna uwa ita ya kamata a fara sai dan Allah ya hore ma sai ka hada ka kai su ga baki ɗaya ko kuma uba ya- uwa ta ce a fara kai mahaifinka ya fi ta ta ce ta sarayar da haƙƙinta a farko kun gane ko to wannan shi ne kuma mata suna da saukin kai za su- za ta iya yin haka kun gane ko to wannan ke Allah ya ce wabil walidaini ihsana anan malamai suka ce wabil walidaini ihsana a nan akwai wata ƙa'ida da malamai suke samu wato da Allah ya ce wabil walidai ne ihsana bai ce irin waɗannan iyayen malamai suka ce dangane da iyaye ba a ce wato ga irin iyayen da za ka kyautata ba kowane irin iyaye malamai suka ce walau kana kafira walau kana fasikan ko da sun kasance kafirai ne ko fasikai ko mutanen banza ne me yasa daga inda zaka gane ba a yadda iyayenka kowane iri bane ka canza sunan in gane ko in sunan mahaifinka kowane irin suna ne na kafirai bai imani ba shi din ne shi ne mahaifinka haramun ne ka saba ma Allah ka canza shi in gane sahabbai da dama wasu ba iyayensu ba su musulunta ba sun canza sunayen iyayensu a to haka zaka kyautata wa kuma iyayenka ko da ba musulmai bane ba ko da kafirai ne wajibinka ne ka kyautata musu Allah bai ware ba inda ba za ka bi su ba kawai inda saban Allah ne suka umarce ka kayi ba nan ba za ka yi musu da'a ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a biyayya ga abin halitta cikin abin da a wato saban Allah ne kun gane ko za a yi musu da'a ne cikin bil ma'ruf kun gane ko cikin abin da yake aikin da'a sannan Allah subhanahu wataala ce wa zil qurba hakanan kuma waɗanda suke makusanta wato naka danginka dangi na farko makusantarka sune dangin mahaifinka al'aqila wanda ko da zuwa kai kai ka je ka buge wani siya- ka- kai kai kisa wato da da gan wato ba da ganganci ba kisa khata su za su biya biya ko ba haka bane ba ko da talaka ne kuma sai sun yi sun biya to waɗannan su ne farko bayan su sai dangi kuma na uwa a menene zawil arham domin waɗannan dangin uba su ne ko da gado ya yi saura su za su ci mun gane ko shi yasa su ake gabatarwa dangin uba kafin na uwa mun gane ko to su ma a kyautata musu amma ba daidai bane Allah ya maka wata ni'ima ka ce ba za ka taimaka wa makusantanka da dalilin ka cewa lokacin da kake buƙatar taimako ba su taimaka ma ba ba a hakan ai ka gode wa Allah da ya sa ka zama jarumin har ka zama wani abu ai wata alfarma ce har su ne za su karba a gurin ka ba kai za ka karba a gurin su ka taimaka musu ba dalili bane ka ce ani da kowa da ya kyale ni na sha wahala to ni ma yanzu na na samu kowa sai ya ji a kakkai haka jahiliya ce ka kyautata musu wal yatama haka nan marayu maraya shine malamai suka ce maraya shine wanda ya mutu wato iyaye ba mahaifinsa ya mutu a cikin mutane ke wanda mahaifinsa ya mutu bai balaga ba ba ba za ka zo bukatan ka da ka zo ka zo masallaci kana san jama'a a taimaka mini wallahi ni maraya kuma kana iya zuwa ka je kai da ko kai a wanda ya mutu iyayensa wato mahaifinsa ya mutu cikin mutane mahaifinsa ya mutu wanda bai balaga ba in gane ko to anan ka kyautata masa akwai hadisai da ayoyi da ke nuna wato falala ta taimakon maraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa huwa ana wa kafilil yatimi ka ataini fil janna ni da mai renan maraya mai tausayawa maraya a gidan aljanna kamar haka muke inji Imam Maliki ya nuni da wannan dan yatsan da wannan kenan kusancin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in gane ko sa wato taimakon maraya yana sa Allah ya buɗa ma ya tausaya maka to ina ga masu cin amanan marayu kuma an ban musu kula da maraya eh Allah subhanahu wata'ala ba zai kyale duk mutumin da Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nar duk masu cin dukiyoyin marayu da zalunci to Allah subhanahu wata'ala ya ce hakika suna cin wuta wuta balbal wutar jahannama a cikin cikin gane ko Allah ya tsare mu kenan duk mutumin da Allah ya sa aka bashi wani maraya ya kula da shi to ya kokari ya kula da haƙƙi kada ya ya saba ko kuma ya ci amanarsa ya kula da dukiyar kamar tasa ce in gane ko in yayi wani abu aiki na wahala yana iya ɗiba a ciki amma ya ɗiba da ma'aru kamar shi ma in ya ba da aiki aka yaya zai bayar haka zai kuma babu laifi ya cakuɗa kuɗinsa da na maraya da abincinsa da na maraya amma dai ya kula kada ya yi albazazzaranci wannan shi to ba ma marayan ba mai taimakon ma uwan marayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar mai jihadi dan dauka karma Allah kamar mai azumi ne wanda baya ajiyewa kullum azumi yake kamar wanda yake jihadi fi sabilillah mai taimakon yace as-sa'i 'ala al-armalati wal miski eh kal mujahid fi sabilillah kamar mai yaƙi wato mai tafiya yaƙi ne don ɗaukar karma Allah kenan mutum sai ya kasance yana ƙoƙarin taimakon maraya ko abin da ya shafi marayu na ga lokaci ya yi kuma muna da tambayoyi ya kamata wannan ayar mu tashi a kanta idan mun zo rana ne mai kamar ta yau ranar juma'a sai mu tashi kanta Allah ce wa ƙulu nasu husna dangane da mutane ka faɗa musu magana wacce take kyakkyawa wa aqimus salata ka tsaye da sallah wa atuz zakata kuma ka bada zakka thumma tawallaytum afwan wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atuz zakata kuma ku bada zakka amma duka yahuda ba su haka ba thumma tawallaytum illa qalilan minkum sai suka juya baya suka kauda kai suka aikata wannan alƙawari da Allah ya ɗauka da su na wa'annan abubuwa in gane ko wa antum mu'ridun suna masu kau da kai saboda lokaci ya yi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana idan muka zo sati mai zuwa sai mu tashi akan ayar domin akwai abubuwa da yawa da bamu faɗa ba kuma lokaci ya yi kuma akwai tambayoyi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh